بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناذرينه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وبنجي يا كرا جماعة مسلمين zai gaya musu sababbin hukunci domin lokacin da aka yi angwancin ummul mumina zainab an kira taro annabi ya tura anas ibn malikin ka je ka kira mini su wane da wane da wane da wane kuma da dukkan ma wanda ka gama da shi musulmi ka ce ina kira a ci abinci abincin angwanci anas ya ce sai da na kira mutane in kira mutane goma goma goma goma goma goma goma goma wannan su ci su fita wannan su ci su fita sai da na kira mutane ɗari uku suna cin nama suna cin abinci na angwanci to da aka gama ci to mutane ba sa son rabuwa da annabi ba sa son rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to suna zaune an gama cin abinci ba su tashi ba sai annabi ya tashi ya bar su ko za su tashi in ya ga sun tashi ya je ya gaida ummul na Aisha assalamu alaikum ahlul bait ta gaisa da shi ma dalla kai muna murna muna murna yaya amarya lafiya yaya amarya muna murna ya zarce duk dakunan su ya gaggaishe su da wannan irin gaisuwa suka yi masa wannan irin murna ya dawo ya samu mutanen har yanzu wasu ba su tashi ba ya dan zauna kaɗan ya tashi anas ya bi shi wasu mutane ba su tashi ba sai sauran mutum uku to annabi ba ce ku tashi su ko ba sa sun tashi to shine Allah saukar da wannan hukunci yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'mine wanda suka yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama daga yau la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzan lakum ila da'amin ghayra nazirin inehu daga yau na hana kada a shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama in ba izini sai dai wanda aka kira shi daga yau ban da shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai wanda aka yi masa izini a kira shi la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga dakunan annabi sallallahu alaihi wasallama illa an yuzan lakum ila da'amin sai dai an kira ku ku zo ku ci abinci ghaira nazirina inehu ko ba za ku shigo ku ce ai muna dakatawa kamun abincin ya nuna ba a'a sai ya nuna an kira ku ba za ku shigo ku ce za ku zauna kamun abincin ya nuna ba a'a ba za ku zauna ku jinkirta sai abinci ya nuna ba sai dai ya nuna an kira ku walakin idza du'itum fadkhulu amma idan kiran ku aka yi ko saboda abinci ne ko saboda menene in dai kiran ku aka ku shiga domin akwai izini kenan da ku shiga ake a taru wa idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru amma in na abincin ne idan kuka ci abinci kun gama fa sai a tashi daga an ci abinci a tashi wala mustanisina li hadith kar ku zauna ku ce ai za mu ɗebe kewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karuwa muna jin hadisi muna kallon sa muna jin daɗi muna jin maganarsa muna jin daɗi a'a ba yadda ba wala mustanisin hadis kar ku je za ku zauna wajen annabi kuna kallon sa kuna ɗebe kewa kuna jin hadisin sa kuna ɗebe kewa daga yau ba yadda ba inna zalikum kana yuzin nabiyya wato bayan an ci abinci an zauna ina dogon zaman nan abun fa yana cutan manzon Allah sai dai ba zai gaya muku bane saboda kunya da yake da shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da kunya sallallahu alaihi wasallam yana da kunya halinsa babban halinsa ne kunya sallallahu alaihi wasallam inna zalikum kana yuzin nabi wannan zaman yana yana bata wa annabi rai fa yastahi minkum yana jin kunyar ku wallahu la yastahi min alhaqi Allah ko yace ni da yake ni ubangijin ku ne ba zan ji kunyar gaya muku gaskiya ba wa idza sa'altumuhunna mata'an in ko wani abu ne wanda ya zama dole sai kun zo kun nema wani abu ne ba dama abin sai kun zo kun tambaya a gidan an ba ku ba a kira ku ba kuma an hana shiga gida to ga wata bukata ta taso dole sai an zo gidan an tambayi wani abu bai za su altu munna mata'an in za ku tambaye su wani abu fas'aluhunna min wara'i hijabin to sai ku tambaye su a bayan rufi a bayan rufi in kuna magana ne ina so a min magana da ummul mumina wance to sai ta zo bayan katanga a yi magana da ita cikin gida din amma ba haɗa mata za a yi ba fasaluna wara hijab wa idza sa'altumuna mata fasaluna wara hijab yadda za ku yi kenan in wani abu ya zama dole ne ma sai kun nema wani wani kaya ne ko wani amfani ne ko wani abu ke nema dai to fasaluhunna tambayesin wara hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna cewa daga yau kar ku shiga gidan annabi din nan sai dai an kira ku daga yau in kun shiga kun an kira kun ci abinci kar ku zauna ku tashi din nan daga yau in wani abu ya kama na zuwa gidansa ba za ku fada cikin matan ba sai ku sai ku zaya a gefe bayan katanga ku kira wanda abin yake hannunta ta zo ta bayar yin haka azharu liqulubikum wa qulubihinna ya fi tsarkaka a cikin zuciyarku da zuciyar iyayen muminai matan manzon Allah wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi ko kusa ba zai yiwu ba kuna muminai kuna yin wani abun da zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yarda kuna muminai kuna yin wani abun da zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba wala an tankihu azwajahu min badi abadan kuma daga yau ba wani wanda zai auri matansa bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam har abada saboda girman sa sallallahu alaihi wasallam inna zalikum auren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu kana aziman wani abu ne babba mai girma inda Allah auren Allah saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum in ya mutu aurensa ya mutu kowane mutum in ya mutu auren matansa ya mutu daga yau amma ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aurensa baya mutuwa domin baya mutuwa irin ta mutane kullun yana da rai saboda hukuncin kullu nafsin za'iqatul maut ne yasa jikinsa ya rasu amma ai yana nan tunda kullum in muna tahiya sai mun sai mun yi magana da shi kowane musulmi duk duniya in zai tahiya sai ya yi magana da shi a- yana yana gabansa yana mai rai zaka ce attahiyatu lillah kullum musulmin ya raka biyu sai ya zauna gaban manzon Allah ya zauna gaban Allah ya zauna gaban manzon Allah ya gaida Allah saboda Allah yayi wa sallah ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sai ya sa hannu Allah yake karban sallar ya za ka yi in kai sallar raka biyu kakan ce attahiyatu lillahi dukkan gaisuwa ta tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi gaisuwa tsarkaka sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi a salloli kyawawa ko kuma ganganu kyawawa masu daɗi at-tayyibatu salawatu lillahi duk sun tabbata ga Allah to shikenan ga annabi nan gabanka tunda an ce kana in kana sallah kana ganawa da Allah ne to dolen ka baka da iko ka gana da Allah annabi baya wurin ko wani babban mutum ne kamar gwamna ko gaban shugaban kasa baka da iko ka gana da shi daga kai sai shi akwai wani wanda ya fi ka a wurin to dole ne annabi yana wurin kenan in mai sallah yana ganawa da Allah in ka gaida Allah mai sallah to sai ka gaida annabi ba wanda yake sai sai ya sa hannu sallah take karbuwa ya za ka yi sai ka ji assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi gaisuwar Allah ta tabbata gare ka ya kai wannan manzo yana gabanka kenan fa kana gabansa in ba haka ba fa kai ƙarya kar kuma ka manta ƙarya haramun ne a wajen a wajen musulmi ko waje da sallah balle cikin sallah idan ka ce to shi annabin zai kasu miliyan nawa ne ni na yi raka'a biyu wancan ya yi raka'a biyu ga garin can sun yi ƙasar can sun yi duniya can suna yi kuma kowa yana tare da shi a ce baka san annabin ba ne ai annabi shine shugaban talikai tasarrufinsa ya fi kowane irin tasarrufi ga wani abu wasi shi CNN na Amerika duk duniya kowane gidan ka bude yana nan kuma shi kadai ne nasara ma yayi CNN kullun ka bude in sharadi ya cika za ka ganshi kuma shi ɗaya ne balle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kar kai mamakin duk inda kake annabi yana ne ya ce wa huma hukumu tunda Allah ya ce huma hukumu aina ma kuntum duk inda kake Allah yana tare da kai annabi kuma ya ce al mar'u ma man ahabba mutum yana tare da masoyinsa duk inda kuke ina tare da ku masoyana kenan duk mai sallah ai masoyinsa ne kenan ga Allah ga ka kai mai sallah ga Allah ga annabin Allah shugabanka a gaban a wurin Allah sallallahu alaihi wasallam inna zalikum kana inda Allah azima auren matan manzon Allah wani abu ne mai girma sallallahu alaihi wasallam إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima in tubdu shay'an aw tukhfuhu in kuka bayyana abu ko ko ko kun bayyana abu ko kun boye Allah yana sani da komi anan kuma ana raddewa mutumin da yace a zuciyarsa da shi kam inda Allah Allah ya sa annabi ya riga shi Aisha tana da rai yana da rai to yayi kamu shi da aure ta to wannan magana ko ɓoye ta yake yi ko bayyana ta yake Allah yana jinsa kuma daga yau Allah ya haramta auren mama ta manzon Allah dukansu gaba da har Aisha din in tubdu shi ana tukfuhu in kuka bayyana wani abu ko kuma kuka ɓoye shi fa inna Allah kusan Allah kana bai gushe ba haka yake bi kulli shay'in aliman masanin komai da komai ne na mu shiga dariƙa dariƙa ce jana an shiga ba a fita alƙawari ne tsakaninka da Allah wa uhu bil ahadin al kana mas'ula kuma ba a rati janiya da wata tsarika ita kadai za a rike yadda ba a nono da miya kuma za a ba za a ziyarci waliyai ba sai wanda suke cikin tijjaniya ziyara bara ce sai wanda ba shi da gata kuma za a kula da sallah ita cikin jama'a kirki in ba a samu ba kai kai kadai sannan kuma girma iyaye da ya musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a akwai yan uwa ba a kashanta ba za ka iya na ba ka ɗari kashe tijjani ka je ka karɓa ka je wani ya ba ya gaya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a ya yi lana zikrullah zikran kasiran wa sabbi bukratan wa asilan wa zkuri rabbika bukratan wa asilan kenan لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان بكل شيء أليما amma ga waɗanda aka ware aka ce su kan ban da su ba hana su shiga ba su kan ban da su ba hana su shiga ba su wane ne la juna alaihinna fi abaihinna babu laifi abubakar ya shiga gidan don akwai yasta wurin babu laifi umaru shi gidan da ku yasta gidan ace aka ce banda banda iyayensu fi abahinna wala abnaihinna kuma babu laifi ƴaƴansu su ga akansu kamar umaru ibnu abi salma kamar salmatu ibnu abi salma a agololin gidan wanda iyayen suna gidan la jina lafi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna ha kuma ƴan uwansu za su shiga wajensu abdullahi ibn umar zai shiga gidan domin akwai yar uwarsa a gidan duk wanda take da yake da dan da yar uwarsa a gidan to yana da dama ya shiga fi wala abna'ihinna wala ikhwanihinna yan uwansu wala abna'i ikhwanihinna haka kuma ƴaƴan ƴan uwansu ƴaƴan Abdurrahman za su shiga wajen Aisha ƴaƴan ƴaƴan Abdullahi ko ƴaƴan Abdullahi Abi Bakrin su Qasim Muhammad za su shiga wajen babarsu Aisha abna'i ikhwanihinna wala abna ya khawatihinna ha kuma ƴaƴan ƴan uwansu su su Abdullahi ibn Zubair zai shiga wajen wajen su domin akwai kanwar ma'aifiyarsa a wurin su Urwatu ibn Zubair wannan duk za shiga wajen Ummu Aisha domin ƴaƴan ƴar uwarta ce tunda aka ce wala abna ikwanihinna wala abna akhawatihinna wala nisa'ina kuma an yadda mata mata musulmi kowace mata musulmi su shiga nisa'ihinna kenan mata musulmi wala ma malakat imanuhunna haka kuma bayin su maza da mata za su shiga wattaqina Allah ya ku matan manzon Allah ku dawwama cikin jin tsoron Allah kamar yadda aka gaya mai gidanku ya yi nabi taqillah to kuma muna gaya muku wattaqina Allah ku ji tsoron Allah ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sani Allah kana bi kulli shay'in alima masanin komai da komai ne subhanahu wataala إن الله كان على كل شيء شهيدا كيف إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله سني الله شهيدا واتو مي حلرتا ني مي شيدا ني مي غني ني على كل شيء أكن كومي إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم wannan annabi da muka ce muku auren matansa ba zai yiwu ba shi abu ne mai girma a wurin Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna fadlahu kana alayka kabira girman ka yana da girma a wurin Allah saboda haka ne annabi Adam Allah ya yi masa mu'ujiza yana daga jin mu'ujizozinsa aka sa mala'iku suka yi masu jada amma rana ɗaya mala'ikun suka yi masu jada waɗanda suke halarci a wurin amma banda mala'ikun da ba sa mu'amala da halitta akwai mala'iku wanda ba sa mu'amala da halitta ba san komi bana halitta har kansu ba sani ba sai Allah kadai subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana to wannan ba sa sun yi wa annabi adam sujada ba amma ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ba wai maganan mala'iku ake yi ba inna Allah sani Allah wa mala'ikatahu dukkan mala'ikunsa suna yi wa Allah suna yi wa annabi salati wato sallalahu daban salla alaihi daban wato sallalahu an masa sallah wato an sa goshi a ƙasa an yi sujjada kenan sallalahu amma ce salla alaihi to yayi masa addu'a shi ubangiji an ce yayi wa annabi salati to ya girmama shi ya ɗaukaka lamarinsa ne ma'anansa amma Allah shi kadai ya san ma'anan salatin da Allah yake wa annabi abu ne har yanzu malai basu gano ba Allah yana wa annabi salati in ka faɗi haka shi kenan ka huta Allah yana girmama annabi yana ɗauka darajarsa yana yabonsa cikin mala'iku yana bashi makamomin da bai taɓa ba kowa ba a cikin halitta Allah yana tare da shi fiye da yadda yake tare da kowa a cikin halitta da yace wa ma'akum aina ma kuntum to ba kaman annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ikunsa mala'iku kuma suna girmama annabi suna ɗaukar lamarinsa in ko mala'iku an ce sun yi wa mutane salati to sun musu istighfari kenan sun nema sun nema musu gafara allazina yamiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إن هو الذي يصلي عليكم وملائكته Allah yana yi muku salati in kun wa annabinsa salati mala'ikunsa suna yi muku salati in kun wa annabi salati manansa mala'iku suna nema muku gafara inna Allah sani Allah wa mala'ikatahu da dukkan mala'ikunsa yusalluna ala annabi suna yi wa annabi salati saboda haka Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai bai ce ya ayyuhan nasu ba ba sha'anin ayyuhan nasu bane sha'anin muminai ne zababbu a cikin ayyuhan nasu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku muminai sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati ku yi masa taslimi assalatu wassalamu alayka ya rasulullah duk lokacin da aka ambace ka ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah kuka ce sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya zo wajensa sai aka ce sai aka ji ya ce amin amin bari aka jima aka ji aka ji manzo Allah ce amin aka sake jimawa aka ji annabi ya ce amin sai sahabbai suka tambaya ya rasulullah mun ji ka bari amin sau uku yace jibrilu ne yazo yace mini dukkan mutumin da watan ramadana ya sauka ya same shi bai yi ibadar da Allah ya masa gafara ba amma sai yayi sabo ma sabo ya shigar da shi wuta a cikin wutar ma ya tafi da nisa Allah ya kai shi da nisa na ce amin Jibril ya ce duk mutumin da ya tar da iyayensa guda biyu maimakon ya yi musu hidima ya samu shiga aljanna ta wajen yi musu hidima sai ya ƙi su saboda ƙin su Allah ya sa shi a wuta a cikin wutar ma ya kai shi da nisa na ce amin duk mutumin da aka kama sunanka ya ji bai ce sallallahu alaihi wa sallama ba ya shiga wuta a cikin wutar ma a kai shi da nisa saboda haka wajibi ne ga musulmi da ya ji an ce Muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallam da ya ji an ce Muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallam a mazhaban Shafi'iyya da Hanafiya wajibi ne a cikin dukkan tahiyya ai salatin annabi amma mu yana daga cikin sunnoni masu karfi mustahabbai a cikin mazhaban Malikiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne mai girma wanda Allah ya kawo mana shi don jin tausayinmu idan mutum ya yi salatin annabi guda ɗaya Allah da kansa zai masa salati guda goma irin salatin Allah kai ka irin naka salati misalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ko Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa sallim ko kuma Allah salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid har zuwa karshe ko kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima amri wal khatim lima sabaq har zuwa karshe ko kuma Allahumma salli wa sallim ala ainihi rahmatir rabbaniyya har zuwa karshe kowane salati dai salatan da aka rawaito cikin hadisi sun fi talatin amma ba su kai arba'in ba wanda aka rawaita a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suke cewa salatul ibrahimiyya suna zaman ita kadai ce salatin da aka rawaita wajen annabi a salati daban-daban an riwaci salati fiye da talatin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane salati ka karanta guda ɗaya ta Allah zai maka salati irin nasa guda goma in kai wa annabi salati guda goma Allah zai maka salati irin nasa guda ɗari in kai wa annabi salati guda ɗari Allah zai maka salati irin nasa guda dubu in kai wa annabi salati dubu Allah zai shigar da kai aljanna tare da annabi kafaɗa da kafaɗa salatin annabi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya same ni da sauri a lahira to ya min salati da yawa a duniya duk wanda yake same ni da sauri a lahira ya min salati da yawa a duniya saboda haka ne waliyai suka suka kafa kamfanonin istighfari da salati da la ilaha illallah a lafazin zamani sai ka kira abin da sunan kamfanoni a lafazin malamai kuma ka kira abin dariƙa kamfanonin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah abin da yasa ake gabatar da istighfari domin salatin annabi zuwa fadan annabi ne ba zai yi wuce je fadan annabi jikinsa datti tufafinsa datti ba sai ya yi wanka ya yi wanki da me ake wanka a yi wanki ne da istighfari to in kai wanka da istighfari kai wanki din to ka dace da a ganka a fadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a baka dama ka yi salati idan ka yi salati to sai annabi da kansa ya miƙa ka fadan Allah kai ta la ilaha illallah duk wanda yake jikinsa da datti baya wankewa tufafin da datti baya wankewa wato koyayyen jiki da tufafi koyayyen nake faɗa ba za a ba shi dama yi wa annabi salati ba yanzu in akwai wani hotel babba a nan garin ko a Kano a nan garin Kaduna ko a Kano ko a Abuja mutum ya je yana ɗauke da wani nama mai wari yana ɗauke da garwan nan ta ta ɗiban kashi yana ɗauke da ita yana ɗauke da wata jaka mai wari har yanzu ya zo ƙofar hotel ɗin ya ce ina neman ɗaki ko nawa ne a faɗa mini zan biya ga kuɗi a hannu za su bashi saboda bai dace ba ko yana ƙazanta yana wari to masu hotel kenan ba sa karɓar mai ƙazanta mai wari fadan annabi za ta karɓi mai ƙazanta mai wari ai ba za ta yarda ba saboda haka salatin annabi ai ba kowa ake bashi dama yayi ba sai an yadda sai hadratul kursi ta yadda ka dace da kai salati sannan kai amma matukan kana baka da kyan kama ba za a bar kai salatin ba ai ba kai ne kake ki ba an hana ka ne don baka dace ba saboda haka salatin annabi babban abu ne ko waɗansu masu cewa wai akwai wata salatul fati ba ta da kyau saboda ladanta yana da yawa aini eh ladanta kam yana da yawa aini amma ƙaryan da ake wa yan ɗariƙa mu ne alhamdulillah yan ɗariƙa cewa mun ce ta fi ƙur'ani wannan wanda ya faɗa shi ya faɗa mu ba mu faɗa ba mu ba mu da abin da ya kai qur'ani abin da ake karantawa balle ya fi qur'ani mu musulmi ne ba mu da abin da za a karanta ya kai qur'ani balle ya fi qur'ani da mu ne muke da salatul fati ta fi qur'ani ai a bakin mu za a ji shi mutum da kayansa yana so a tallata masa shi zai biya kuɗi a tallata masa ne ko ko makiyinsa ne zai biya kuɗi a tallata masa rediyo sai da muke fara da mu ne a bakin mu za a ji ai da kayanka kai ne zaka biya kuɗi a tallata maka kayanka a rediyo ba makiyinka ne zai tallata maka ba duk wanda ya ce muna da akwai salatul fati ta fi qur'ani to shi ya faɗa mu ba mu faɗa ba mu da abin da ya kai qur'ani balle fi qur'ani alhamdulillah mu ne arul qur'ani mu arul tariqati kowane kowane sai dai ya biyo ta bayan sahun mutane shi Ibrahim da shi tijani jin qur'ani dai saboda haka mun fi kowa kishin qur'ani don kayan mu ne kamun ya zama kayan ƴan uwan musulmi sahun shi tijani sahun shi Ibrahim hakika wa'annan sahu guda biyu sun fi kowa dagewa akan alkur'ani da bauta alkur'ani da sanin alkur'ani saboda fararen Allah saboda haka shi salatul fatihi wata falala ce daban Allah ya ɗaukaka wannan salatin ya bashi ya bata wata irin martaba kamun faɗi martabarta idan an ce salatul fatihi ladanta yayi yawa shi yasa ba a santa ta an wuce gona da iri ko an ƙara gishiri to a samu wani salati makimanci wanda ake ganin damansa mu yi magana a kansa in dai mutumin da muke magana da shi mai imani ne ya yi lalina amanu ne amma ya yi nasu ne ko mun faɗa ba zai yadda ba salatin annabi in kai guda ɗaya kowanne ba salatul fati ba kowanne salati kaiwa kaiwa annabi guda ɗaya tak Allah da kansa zai maka salati goma salatin Allah guda goma nan in an ɗauko guda ɗaya tak aka miƙa aka ce ga salatin Allah ana so a canja mana shi a bankin lada muna so ya zama lada yanzu cek ne na salatin Allah muna so ya zama lada lada nawa za a canja wannan salatin Allah kake tsammani ba wanda ya san iyaka zan nanata abin da na faɗi kwanan baya da za a tara ladan ibadun mutanen Kaduna da mutanen Arewa da mutanen Najeriya da mutanen Afirka da mutanen duk duniya gaba ɗaya a tara ladan ibadunsu a yi dalan ladan a ɗauko salatin Allah guda da a kara a ga wane ne ma inda kun wane ne ma inda layi ibadu dai ma inda kun ne kayan mutane ne salati ko ma inda lahi ne ma inda kun yanfadu wa ma inda lahi baƙin duk abu in an dangana mu da aka ce nasu ne to yana da ƙidaya an san iyakarsa komi miliyon komi biliyon komi nawa ne an san da ƙidayarsa tun da yake mutanen suna da farko suna da ƙarshe aiki suna da farko yana da ƙarshe to abin a lissafi yake komi yawansa saboda haka in ana lissafi zai ƙare shine malam ma inda kun yanfadu abin da ke gare ku bayin Allah yanfadu mai ƙarewa ne wa ma inda Allah abin da aka dangana wa Allah baƙin mai wanzuwa tun da Allah shi kadimi ne azaliyi ne to ya dauko salatin Allah nan guda ɗaya tak aka kara wajen dalan nan na ibadun bayin Allah sai ladan nan ya kare salatin nan yana nan bai kare ba shi ko wannan salatin Allah guda daya ushurin salatin ka ne fa don salatin ka ɗaya kai ka samu salatin Allah goma aka ɗauko salatin Allah guda ɗaya ta zama gagarau amma idan ka ji wannan lada na salati da yawa ka ce ah to ma bar wannan gara ɓasa idan an yi kiran sallan azhar sai ka yi alwala ka zo ka zauna kai ta salati kai ta salati ai ta ana ta sallah kana salati baka yi ba saboda kana so kai salatin da yawa ka samu gara ɓasa aka yi la'asar baka yi ba aka yi magariba baka yi ba aka yi shayi baka yi ba aka yi asuba kai kana ta salati ba za a baka lada ko ɗaya ba don ba ce kai salati ba mumini aka ce salati kai ko kafiri ne ko sallah ba ka yi ko lada ba za ka samu ba don ba sa ka ba an ce mumine ne su yi salati kai ko kafiri ne ko sallah ba ka yi ba to kowane hawa hawa ne martaba ne martaba ne sharrin abu mutum ya sa baki cikin abin da bai sani ba na sam awal basar alfuwa da kullu la kana anhu mas'ula balle fa abin da ya zamo na ilimi mai zurfi wanda ya taɓi fadan manzon Allah da take kusa da fadan Allah. Salatul Fatihi ta zauna ne a baitul izzati ne musamman jikan sai na abubakar. Ki Allah ya karɓa sai kawo masa salatin a cikin alamun gaibi. To jiwanta a cikin alamun gaibi daga baitul izzati din nan sai ya bata مرتبر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر دول ليلة القدر يا وتا دبن دبا ليلة القدر وتا دبو kwana dubu talatin kenan dare sau wato dare in ko dare ko sai an ninka shi baya zama wuni da kwana dare sau talatin baya yin wata sai an hada shi da wuni to dubu talatin sai an ninka kenan sai ya zama dubu sittin dubu sittin in an ɗauki ma'aunin farko na man ja bil hijrati wal ashr amsalha wanda aikata aiki mai kyau guda ɗaya za a ninka masa a bashi guda goma dubu sittin in ya zama sau goma nawa zai zama sai ya zama dubu ɗari shida to dubu ɗari shida shine matsayin salatul fati dangane da kowane salati idan ka ce mana to ai akwai salatocin da aka rawaita wajen annabi ku ko ya za ku yi da su su ko ya za ku yi da su sai mu ce maka muna maganan lada ne fa ba muna magana martaba ba ne muna maganan lada ne fa ba maganan daraja ba ne yanzu da garwan waye da garwan ruwa waye fi kuɗi waye fi daraja garwan ruwa ta fi daraja domin ba ka da ruwa za ka zama kafin za ka yi sallah ba kuma za ka mutu amma garwar ruwa garwar turare ko ka shekara goma gani ba komi amma kuɗi garwar turare ya fi kuɗi in ana maganar lada maganar lada daban maganar daraja martaba kuma daban to har yanzu dai gane ba salatin da aka karba wajen annabi ka hada shi da salatin da aka karba wajen jikan abubakar ke haka ne haka Allah yayi haka Allah yayi kai baka ganin Allah da kansa ya ce ya halitta mana jaki da alfadari da doki da raƙumi don su ɗauke mu su ɗauki kayanmu mu je gari a huce wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina yace shi kuma raƙumi wata hanyar tsare ku ila baydin lam takunu barihi illa bi shikil anfus za su ɗauki kayanku ku je gari a huce in ba raƙumin nan da sai ka sha wahalan ɗaukan kaya ka je da kyar amma raƙumi ya ɗauki kayanka ya ɗauke ka ka je a huce haka jaki haka alfadari haka dalo haka ne ba haka ba ne to sai na fara suka zo suka yi mana jirgin sama suka yi mana motoci yanzu in ka kai jirgin sama concord ka ɗauki raƙumi mai kyau ka kai su kasuwa za ka sayar da raƙumin da Allah ya yi da raƙumin da na fara wanne ne zai su kuɗi ko kuma duk baka da kunya sai ka ce wa Allah don menene raƙumin nasara ya fi raƙumin Allah tsada ina ruwanka raƙumin nan na nasara har yanzu raƙumin allah nan fa ya fi konkot ba ma raƙumi ba wallahi kwaɗo ya fi konkot bari ka ji shi dai konkot wato jirgin sa mutum ne ya yi shi kuma matacce ne mutumin ko ba ya da ilimi jahili ne ba ya da wata manufa ko ba ya da wani iko sai Allah ya so da ƙudurarsa da iradarsa da iliminsa da rayuwarsa duk suna hannun Allah shi mutumin in ko bai shiga jirgin saman ba jirgin ba zai samu ilimi ba ba zai samu iko ba ba zai samu ba abin da zai yi sai mutumin ya zo Allah ya bashi shi nasa shi ko ya ba jirgin saman na a cikin nasa din ya bashi kudura ya bashi irada ya bashi ilimi ya bashi rayuwa amma kwaro duk inda yake kamar yadda kullum kai kana tare da abin da Allah ya baka na wannan guda hudu shi kwado ma yana tare da shi kullum idan jirgin sama ya hango gobara kwado ya hango gobara sai kaga kwado sai ya kwaɗo rayuwarsa ƙudurar da Allah ya bashi sai ta ɗauke cak cak cak cak cak cak ilimin da Allah ya bashi ya ganar da shi wutan nan bala'i ne bari ya gudu sannan rayuwarsa ta haɗa da ƙudurarsa da iliminsa da manufarsa sai ya yi ta inda ba wuta haɗe saboda rayuwarsa tana jikinsa Allah ya bashi iliminsa na sanin sharri yana jikinsa iradarsa manufarsa ya san ta inda wurin tsira ikonsa yana ɗaukar sa yana kaiwa yana ɗaukar sa yana kaiwa raƙumi shi kuwa jirgin sama sai mutumin da ya yi shi ya zo Allah ya ba shi guda hudu shi kuma ya ba raƙuminsa guda hudun tukuna sai gobara ta zo ta ƙona jirgin sama kwaɗo ko ya tsira ya tafi saboda ajizi ne ya yi jirgin sama ƙadiri ne ya yi kwaɗo Allah ba a yi masa Allah ba a yi masa shige a cikin kayansa la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaya dan me Allah din zaka tambaya dan me a Allah ya ce ka la yus'alu amma yaf'alu ba a tambaya dan me in Allah yayi dai kai ka sallama kawai kai da ikon Allah to ai jama'a musulmi wallahi ku rike salatin annabi ku rike salatin annabi duk wanda yake so ya tsira wajen Allah yayi salatin annabi da yawa zai samu tsira zai gamu da annabi da sauri a lahira in ko ka gamu da annabi a lahira shikenan bukata ta biya in an yi salati da yawa ku za a gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta istighfari don ai wanka ai wanki a dace da yin salati din ai salati da yawa ai la ilaha illallah da yawa don a samu mutuwa da imani wayannan abubuwa duka da suke faruwa na sukan istighfari da salati da la ilaha illallah shedanci ne ba musulunci bane Allah ka yana umurnin annabi ma da ba ya da laifi Allah ya ce masa wastaghfiru innahu kana tawwaban ka tuba wa Allah balle mu da masu zunuban nan Allah wanda ake wa ibada shine farkon wanda ya wa annabi salati balle mu tunda ya gayyace mu ce mu yi mu yi tayi da yawa sannan mu yi ta la ilaha illallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikun suna yi wa annabi salati ya ku ne mutane da aljannu ku yi wa annabi salati da yawa ku yi masa taslimi da yawa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا za ka karbi dariƙa za ka karbi dariƙa in an shiga ba a fita alkawari ne kuma ba haɗa da wata dariƙa duk ɗari kuma suna da kyau ba haɗa tijjani da wata dariƙa kuma ba a ziyara wasu wali ziyara bara ce sai wanda suke cikin tijjaniya sai annaba da sahabbai su zaka ziyarce su kuma zaka kula da sallah kai ta cikin jama'a wa za ka girmama iyayenka za ka jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in kana da yan uwa kuma ka kanta ba za ka iya ka yarda na baka daga shi tijjani ita matar ma a gaya mata wannan sharadin in kin shiga baki a fita ba za ki hada da wata dariƙa ba ba za ki je ziyarar wasu wali wasu wanda suke cikin tijjaniya kuma za ki kula da sallah za ki kula da haƙƙin mijinki za ki kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a kuma za ki sha taba ba in kin yarda na baki daga shi tijjani a je a koya miki lazimi da wazifa da zikirin juma'a
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا كسام فدم متمن دا كو متانن دا يؤذون الله سكي cutan Allah duk wanda ya cuci annabi fa ya cuci Allah kun san Allah ba yadda za a cuce shi ko to sai ya fara daga duk mai duk waɗanda suke cutan Allah suke cutan annabi Allah ya la'ance su wanda ya cuci annabi ya cuci Allah to innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahu Allah fid dunya wal akhirah Allah ya la'ance su duniya da lahira masu cutan Allah masu cutan annabi wa addalahum Allah ya shirya musu azaba muhina wata azaba mai wulakanci Allah ba a cutarsa amma in ka cuci annabi ka cuce shi kuma yace duk wanda ya cuci waliyinsa zai yaƙe shi to ta in duk wanda ya bata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa sahabbansa sahabbansa iri iri ne akwai sabon shiga akwai tso- tsofaffin alkawari sahabbai to sabon shigan nan in sun ta zama cin mutuncin waɗanda aka tarar ina annabi yana ce kada ku yarda ku cuci sahabbaina kar ku yarda ku cuci sahabbai duk wanda ya cuci sahabbaina ya cuce ni duk wanda ya cuce ni ya cuci Allah duk wanda ya cuci Allah ko Allah zai kama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ran alhamis hudubarsa ta ƙarshe ran alhamis saboda juma'a asabar ladi litin zai tashi koma barzahu zai koma lahira ya yi huduba ta ƙarshe ya ji labari cewa mutanen madina duk titin da kabi suna kuka zugum suna kuka damuwa ta ishe su wai an- wai suna cikin damuwa annabi ce a taitaye ni in zauna akan mimbari a ɗaure mini kaina a ce ina kiran kowa da kowa a madina aka yi ta kiran mutane aka aka taru aka taru aka cika aka cika yayi hudu yayi shahada yayi huduba yayi salati wa kansa yayi wa annabawa yan uwan salati yace ya ku jama'an Madina naji abin da ya same ku ko ina wai kuka kuke kuna jin tsoro wai annabinku kada ya rasu to annaba mutane sun rasu sai annabinku ya zauna ba zai rasu ba to ina muku wasiya annabi yayi ta yin wasiya yayi ta yin wasiya yayi ta yin wasiya cikin wasiyarsa yana cewa lalle ku rike mahaddata alqur'ani su suke ɗauke da abin da Allah ya aiko ni da shi ku riƙe mahaddata Qur'ani su suke ɗauke da abin da Allah ya aiko ni da shi duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni duk wanda ya girmama su ya girmama ni duk wanda ya wulakantar da su ya wulakantar da ni kuma na kuke ku riƙe malaman musulunci ku riƙe malaman musulunci su suke yin bayanin abin da Allah ya aiko ni da shi kowa ya so su ya girmama su ya so ni ya girmama ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni duk wanda ya wulakantar da su ya wulakantar da ni to a irin wani hadisin kuma yana cewa hamilu kitabillahi hamilu ya islam man akramahu faqad akrama Allah wa man ahana fa alayhi lanatullah duk mahaddacin qur'ani Allah ya ba tutan musulunci a hannunsa duk wanda ya girmama shi ya girmama Allah duk wanda ya wulakantar da shi Allah ya la'ane shi ta saboda haka ana cikin haɗari ne fa bayin Allah duk masu zagin ɗariƙan nan fa sun wulakantar da mahaddata Qur'ani su shehu Tijjani su shehu Ibrahim su irin ƙananan alhaki irin mu mun haddace Qur'ani din to kaga ya ɗauki la'anar Allah kenan ko ya ƙi ko ya so don ba za a ƙareta annabi don ya- don ya huta ba saboda haka suna cikin haɗarin gaske tunda an- annabi ya ce duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni duk wanda ya wulakantar da su ya wulakantar da ni duk wanda ya girma su ya girma Allah duk wanda ya wulakantar da su Allah ya la'ance shi to kaga an cuci annabi din kenan saboda haka a kiyaye jama'a a kiyaye jama'a wannan abu da aka kawo mana cikin shekara bai fi shekara 24 da watanni ba ko shekara 25 wallahi sharri ne aka shi wanda kasar waje don a, a, a tube imani daga zuciyoyin musulmi a sa su yi ta kin annabi su yi ta kin bayin Allah waliye su yi ta kin mahaddata su yi ta zagin malamai don su samu la'anar Allah ai nesa da irin waɗannan halaye ba halayen mutanen kirki bane kun ji dai a cikin karatunmu da ya wuce annabi da ya ji zafin yahudawa da suka gayyato kafiran makka Allah ya tarwatsa kafiran makkan suna gidansu suna mugun magana wa annabi da annabi ya ji labari da ya je garinsu mai ce mutanen banza yan uwan alhanzir yan uwan biroyi suka ce haba abul qasim wannan ba halinka bane zagi ba halinka ba zagi ba halinka bane kun ji kafirai ma sun wa annabi shaida wai zagi ba halinsa bane kuma haka yake zagi ba halinsa bane amma in ta kama Allah ma yana yin zagi wala tudi kullu hallamin mahinin hammazin masha'in binamimin manna'in lil khairi mu'tadin asimin utullin utullin ba da zalika zanimin tabbar ya dabi labi wa tabma a garin walo ma kasab sai lana ran zata lahab to irin waɗannan don Allah kada kilo ta jawo bau kada a shararan shaidanu su ja ku ku ta zagin waliye ku ta zagin mahaddata kuna gaba da Allah kuna shirin fada da Allah kuma za ku shiga wuta in ba ku tuba ba duk ba za a gareta annabi don wani ya zama musulmi shiga aljanna ba ba za a gareta ba sallallahu alaihi wasallama innal ladina yuzuna Allah sani mutanen da suke cutan man suke cutan Allah ma'ana su cutan manzon Allah wa rasulahu masu cutan manzon Allah la'anahumullahu Allah ya la'ance su fi duniya wal akhirat duniya da lahira Allah ya la'anci mai cutan manzon Allah wanda yake ya cuci Allah mai cutan waliye don ya cuci Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk mutumin da zai buɗi baki wai yana musulmi amma ya zagi abubakar ya zagi umaru ya zagi haftatu matar manzon Allah yar umaru ya zagi aisha matar manzon Allah yar sayyidina abubakar wallahi wannan ya cuci annabi ya cuci Allah kuma Allah ya la'ance shi da wannan nassi yanzu wani mutum ne inda umaru da abubakar suke kwancen nan tare da annabi a duk duniyan nan wani mutum ne zai mutu ya ce saboda isansa yana so a buɗe wurin a sa shi a wurin ya zama na hudu akwai shi wane mutum to a duniya ma baka isa ka a buɗe maka ɗakin da suke kwance ma ka je ka ga wurin ba balle ubanka ya mutu a kai shi a masa kabari a wurin wai kai wannan shi kake zagi abubakar da umaru wanda suke kwance da annabi rayuwarsu duk da baki ɗaya ta ƙare tare da annabi har tafiyarsa shi abubakar kam har wurin hijirarsa har cikin rami tare suke sannan ka ce wannan kai kuma shi ne ba ka son sa annabi an tambaye shi man ahabbun nasu ilaika sai ce aisha wa min rijali ce abuha bayan ya ce fadima ya fi so sannan aka sake tambayarsa wanne ka fi so ya ce aisha ya ce to mata kenan cikin maza fa ya ce babanta to kai abinda annabi yake so ka ce ba ka so har kana la'antar abu amma kuma ka shiga aljanna kake zato wallahi ba za ka shiga ba sai ka tuba duk masu cutan manzon Allah da zagin sahabbai da zagin waliyai da zagin mahaddata alqur'ani la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya la'ance su duniya da lahira wa adda lahum azaban azaban muhina kuma Allah ya shirya musu wata azaba irin ta wulakanci la kiyaye والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا dariƙa za ka shiga ko me za ku shiga dariƙa to yanzu dai ba ku bi kadai ba duk wanda ya ji wannan sharadi duk wanda ya ji wannan sharadi in ya ce yana son dariƙa tijjani na bashi ya je malaman tijjaniya su gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jumma da sharadin jauhara duk wanda ya ji wannan magana ya ji wannan sharadi ya yarda ba sai wasu sun sake shigowa kaman ta shiga biyu uku ba a'a kowa ya ji wannan sharadi na bashi dariƙa tijjaniya in ya ɗauki sharadi ya yi tahammuli madogara ta cikin wannan mu mukaddamai in za mu ba da dariƙa wa matar wani ba sai mun ganta ba za ta zauna ne bayan katanga mu gaya mata sharadi ta ɗauka mu ce to mun ba ta dariƙa ba sai mun shafa hannunta ba to saboda haka in nayi magana a cikin rediyo don ban ga mutum ba ban taba hannunsa ba yadda wancan matar da muke ba ta dariƙa ba mu ganta mu taba hannunta ba ta samu dariƙa shi ma wanda da ba shi dariƙa cikin rediyo ya samu dariƙa in ya ɗauki sharadi in an shiga dariƙa tijjaniya ba a fita wa hu bil adi nan al'ada kana mas'ulan ko ba a hada tijjaniya da wata dariƙa ko ba a zuwa ziyara wasu wali sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya domin ziyara bara ce wanda yake gidan shehu tijjani bai kamata ya ɗauki ƙoƙo yana gidan shiga gidajen wali yana baran amfani ba kuma jam'in sallah wajen jama'a ta kirki girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'an ka samu abokan yi ba a shan taba kuma ka ƙara tsoron Allah ka ƙara soyayyar shehu tijjani a zuciyarka in mace ce kuma wajen girmama iyaye mijinta za ta girmama wajen jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba ta ciki ba dole bane ta je ta nemi jam'in zikirin juma'a ko jam'in wazifa kuma jam'in sallah ma ba dole bane a wurin mace in kun yarda na baku dari ga shehu tijani har wanda ya ji duka na bashi dari ga shehu tijani in ya dauki wannan sharadi wallazina yuzuna almu'minina wayannan mutane kuma wanda suke cutan muminai wal muminati su cuci muminai maza da muminai mata bi ghairi baktasabu ba tare da sun musu laifi ba anan qur'ani baya warware junansa alqur'ani ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son mutum ya bude baki ya faɗi muguwar magana sai dai wanda aka cuce shi wanda aka cuce shi ko yace wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha in an maka mugun abu kai haƙuri in ba kai haƙuri ba za ka rama to ka rama daidai da yadda aka yi maka kuma ni ita dai alaikum fa ta duwa bisli ma ta dai alaikum wanda ya muku shishigi na mummunan wani abu in ba ku yi haƙuri ba to ku rama daidai da yadda aka yi muku amma idan kun yi haƙuri kun zama mutanen Allah Allah yana son ku to saboda haka ne yace bi ghairi maktasabu duk wanda suke cutan muminai maza da muminai mata alhali ba su yi musu kowane laifi ba wa'annan mutane fagadi ta malu buhutanan hakika sun kinkimi babban zunubi mai nauyi wa is babban ƙarya babban yanke babban zunubi wa isman da babban zunubi mubinan a bayyane mun ga wani abu a cikin jarida jaridu guda biyu ɗaya jarida tana ta umarta wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama me sunanta this day sunanta abinda Salman Rushdie ya faɗa aka ce an halatta jinin sa duk inda mutum ya ganshi ya kashe shi ya je ya fake a London to wannan mutumin a cikin wannan jaridar ya faɗi wasu maganganu masu kama da wannan to hakika mu musulmi fa in an ta'a wani martaba manzon Allah duk abin da ba a tsammani zai faru to muna jawo hankalin abokan zama mu kristoci mu zauna lafiya mu muna girmama annabi isa alaihi salamu fiye da yadda muke son ranmu muke son annabi isa alaihi salamu to su bai kamata su saka mana da taba martaban manzon Allah ba mu yanzu musulmi da wani zai zagi annabi isa wallahi ba don muna tsoron gwamnati ba sai mu kashe shi wallahi musulmi ya zagi annabi isa alayhi salamu wallahi ba da muna tsoron gwamnati kashe shi zamu yi an amfani da rayuwarsa to yadda muke ganin muke girma annabi isa muke ba shi wannan irin martaba me zai sa su ba mu dan kankani ma daga cikin martaba annabi mu sai an zage shi a cikin jarida ba a tsoron abin da zai faru wallahi mu akan addini mu fa mu riga mun sai da rayukan mu amma duk da haka amma duk da haka mu masu neman zaman lafiya ne muna neman zaman lafiya banda wannan kuma har yanzu muna jawo hankalin gwamnati muna ba ta shawara an kafa wata hukuma waita wanda ta shafi alhazan musulmi amma kuma hukumar ta kunshi mutum goma sha biyu kiristoci bakwai musulmi biyar shugaban hukumar kirista ne sakatare kirista to su tuna ba fa a najeriya za mu yi haji ba da najeriya za mu yi haji ba komi musulmi da kiristoci suna aiki tare amma fa sa'udiya za mu je idan saudiya sun ji mun nada kiristoci guda biyu cikin hukumar wuta haji to hakika ba za mu kwashe lafiya ba za mu bata da gwamnatin za su hana mana haji na ɗaya kenan na biyu abinda ake jin tsoro kada su waɗannan mutane ga yadda muke da su yanzu haka na akwai garin da baka isa ka zuwa a Najeriya na akwai garin da baka isa ka je ba kana musulmi kashe kaza a yanzu nan a yau din nan akwai shi a Najeriya to tun da haka yanzu haka suka mai da zaman mu da mu da su in an ga musulmi dai a kashe ne to in sun shigo cikin harkar mu ta haji idan sun sa wa jirgin saman alhazai bom an ce yan tirori suka zo fa ba su haɗa mu da amerika ba to a rushe wannan hukuma in ji musulmin najeriya a sa mana musulmi a rushe ta a sa mana musulmi kar a sa kowa cikin hukumar su sai su kiristoci kar a na, na zuwa jerusalem nasu mu kuma kar a sa mana kirista a cikin namu a zauna lafiya domin tsoron wannan abin da ake jin tsoro kar ya faru na biyu maganan zaben sarauniyar kyau wannan abu fa ya shigo da kafar hagu muna ba gwamnati shawara a soke wannan abu gaba ɗaya a bana dai dalili don abin ya jawo maganganu masu yawa gwamnatocinmu sun yi magana sun ce ba su yadda ba mu musulmi mun yi magana mun ce ba mu yadda ba to yanzu ga sha saba rubutun akan wannan sarauniyar kyau din ne fa aka soki martaba manzon Allah a kansa kaɗan daga cikin abin da suka faɗa suka ce ai wannan matan da za a kawo ko annabi Muhammadu in ya ga wata zai zaba uzu billahi kaji wannan irin cin mutunci saboda haka ne yara suka tada hankali wanda ba da izinin mu suka tada hankali mu ba mu so a tada hankali ba mu yadda a tada hankali ba abun tsoro anan gashin so mu tsokana mutun daga yanzu mu ko mun ce ba mu yadda ba maso abun tsoro kada su zo su taru suna yin taron su na fudda sarauniyar kyau wanda kirista ya sa musu bom a ce mu musulmi ne muka sa musu kuma wuya faru wani kirista dan uwansu ya sa musu bom su halaka a ce dama musulmi mun ce ba masu mu ne muka sa musu don su zagi annabin mu don mun ce ba masu to wallahi wannan muna ba da shawara a janye abun a bana saboda tsoron wannan abu a yau wata shekara in zai yiwu sai wannan shawara muke bayarwa na zaman lafiya domin ana fuskantar zaɓe ne bai kamata a koro abin da zai kawo rikici a najeriya a yanzu ba
wata takarda mai ban mamaki mai ban sha'a don martabar qur'ani da mujojinsa to amma lokaci ya gure wanda ke bukatar wannan takarda ya je wajen yan agajin mu za su yi autostat ɗinsa za su bashi amma ba ya biya su kudin autostat ɗin sai a zuwa shehu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu na kasan mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Najeriya Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna kiran a zauna lafiya a zauna lafiya banda ta da hankali mu musulmi addinin mu addinin zaman lafiya ne banda ta da hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya jiga mu Allah ya jiga iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri ga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah biya bukatun mu masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم